أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu yan waci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hadi wa istana bi sunnatihi ila middin tare da sharhi na wannan littafi na sharhi na riyadus salihin na al'allama Muhammad bin Salih al'Uthaimin rahimahullahu ta'ala. Hayo muna cikin kammamanci da yau muna goma ga watan jima da ula hijirar maza'ala sallallahu Alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ashirin da uku. Hayo muna cikin babi na sittin da takwas babul wara'i wa tarki shubuhat idan bin manta ba mun tsaya akan kalkashin hadisi na 592 hadisin sirwa'ata قال المؤلف رحمه الله وعن أبي سروعة بكسر السين المهملة وفتحها أنسى مونا حديثي دقا بابن سروعة kawa sin kasra sirwa muhmala sin wadda ba ta da diya ba shinun ba wa fathiha kuma ka samu ka ce sarwala sarwa'a maimakon sirwa'a ukbat bin harith radiyallahu anhu dan wancan alkunya shi ce sunan shi ukba dan harith wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi أنه تزوج ابنة أبي إهاب بن غزيز يا أولي دي أبي إهاب دن غزيز فأتته امرأة فقالت وتمت تزومش سيتتي إني قد أرضعت عقبة والتي قد تزوج بها تتنيها na shayar da uquba da matar da ya aura وقال لها عقبة عقبة دان حارث رضي الله عنه sai ce mata ma a'lamu annaki arda'atni ni ho ban san kin shayar da ni ba wala akhbaratni akhbartini kuma biki bani labarin kin shayar da ni ba farakiba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama bil madinah Uqba ya tahi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama madi zuwa madina fasa alahu ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncin wannan al'amari gani na auri mace kuma wata mace ta zo ta ce ta shayar da ni da ni da wadda na aura fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsira Allah da mucin shi tsara tabbata gare shi ce kaifa waqad kai to ya taya ya za ku yi zaman aure da wannan mace bayan an riga an faɗi kasancewa ta shayar da kai da ita fa faraqaha uqba wa nakahat zawjan ghayrahu uqba ya rabu da wannan mace wani mutum ta auri wani mutum daban wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi kamar yadda Imam yace akhrajahu al-Bukhari fil ilm qawluhu kayfa wa qad qil ay kayfa يكون اجتماعكما كزوجين وقد قيل إنكما أخوات تياياني haɗuwarku za ta kasance a matsayin ma'aurata bayan an riga an ce muku kun kasance ‘yan uwa, ana nihin ‘yan uwa na shayar da nono. Kalwa an Hassan bin Ali radiyallahu anhuma an samu wani hadisi daga Hassan dan Ali wanda yarda Allah ta ƙara tabbata gare su, ƙala ya ce, Hafiztu min Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam. na kiyaye na hardace daga manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi da ma yuribuka ila ma la yuribuk ka bar duk abin da yake sanya ka kokonto kana shako akan shi akan hukuncin shi akan halakkin shi ko haramkin shi ka bar shi ila ma yu- ma la yuribuk zuwa abin da baka bayya kokontar da kai baya baka shaku baka da shaku tare da shi qala rawahu tirmidhi imam tirmidhi rawaito wannan hadisi wa qala hadisun hasanun sahih nam kalkashin wannan malam yayi ta'liqi qala akhrajahu tirmidhi fi sifat alqiyam imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisi a cikin kamanni ko kamata qiyama ma'anahu utruk ma ta shakku fi ka bar duk abin da kake shakku a cikin shi wa khudh ma la ta shakku fi kai ruko ko ka aikata abin da baka shakku a cikin shi malam yazo karkashin sharhi na wannan hadisi قال هذا الحديث هذا هذان الحديثان ذكرهما المؤلف رحمه الله في باب الورع وترك الشبهات wannan hadisai guda biyu Imam Nawawi rahimahullah ya ambace su a cikin kalkashin babi na tsantsani da barin dukkan abin da ya zamanto akwai rikita cikin shi. Wal awwalu fi mas'alati rida' Hadisi na farko ya zo a cikin hukunci na shayar da nono. Hadisi Uqba shine hadisin Uqba da Harith. Wa thani fi tarkil mutashabih kuma na biyu ya zo a cikin barin abin da ke da rikita a cikin shi hadithul hasan bin ali bin abi talib hadisin hasan dan ali dan abi talib wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi amma al-awwalu hadisi na farko fa inna uqbata tazawwaja imra'atan min ibn abi ihab uqba ya auri wata mace ya abi ihab فلما تزوجها جاءت امرأة فقالت إني أرضعته هو والمرأة التي تزوجها bayan ya aure ta wata mata ta zo ta ce ni fa na rige na shayar da ukuba da matar da ya aura ya ni faikun faikunu akhal laha min arda kina ukuba zai kasancewa wannan mata da ya aura dan uwanta ne na shayar da nono wa akuha min arda yahrumu alaiha ita kuma ɗan uwanta wanda suka sha nono tare to ya haramta a kanta kama ya harmu alaiha akuha minan nasab kama yanda ɗan uwanta na jini ya haramta a kanta wanda suke da dangantaka da shi liƙaulin nabi sallallahu alaihi wasallam dalilin faɗa annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi yake cewa ya harmu minan rada'a ma yahrumu minan nasab na haramta abin da yake na ɓangaren shayar da nono abin da yake haramta ɓangaren dangantaka idan idan mace ta shayar da wani nono to shi dai wanda ta sha ya haramta a kan shi ya aure ta ya haramta ya aure ɗiyanta a kan shi walakin لابد لها لهذا من شروط محمد بن صالح العثيمين رحمه الله yake cewa to wannan fa hukunci dole ne a kalkashin shi akwai sharuɗa wannan baya kasancewa hakanan ya zamanto ya haramta a gare ta ta haramta akan shi sai akan sharuɗa guda uku الشرط الأول شرطنا فرقه أن يكون اللبن من آدمية nonon da suka sha ya kasance na mutum ne na mace ne falau shtaraka tiflani fi rada'i min shatin aw min baqaratin aw min ba'irin فإنهما لا يسيران أخوين da dai wa'anda suka sha go- namiji ko wa'anda suka sha nono suka yi tarayya yara guda biyu suka yi tarayya a shan nono na wata akuya ko saniya ko kuma taguwa ba sa kasancewa ‘yan uwan juna na shayar da nono. li'annahu labudda an yakuna ar-rida'a min adamiyyatin dole ne wadda ta shayar da wannan nono ta kasance ba adama ce mutum ce li qaulihi ta'ala dalilin fada Allah madaukaki da yace wa ummahatukum allati arda'nakum haka nan ya haramta akan ku matan da suka shayar da ku nono lokacin da Allah madaukaki ya koro zancen al-muharramat wanda ya haramta mutum ya aure su ce wa ummahatukum allati arda'nakum haka nan matan da suka shayar da ku nono sun haramta akan الشرط الثاني شرط نبي لابد أن يكون الرضاع خمس رضاعات دول نشاي وننتنون تكسن شي قدابيا فأكثر كوه يد هكذا فإن كان مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات فإنه ليس بشيء ولا يؤثر da dai shayar da nono da za ta yi ta shayar da ɗanta ko ɗiyarta ta shayar da wani nono so ɗaya ne ko so biyu ko so uku ko so hudu to wannan ba a lissafa shi a cewa ya haramta kuma baya tasiri a halaccin da yake tsakaninsu na aure falau anna imra'atan arda'at tiflan arba' marratin fi arba'i arba'ati ayyam kullu marratin yashba' fa innahu la yakunu ibnan laha da dai a ce a samu wata mace wadda za ta shayar da wani yaro so guda hudu wannan guda hudu a kowane yini ta shayar da shi so guda kuma har ya koshi to wannan shayar da shi nono bayya sanya ta kasance mahaifiyar shi ce labudda min khams dole ne a samu shayarwa li'annahu labudda min khams dole ne a shayar da su guda biyar walau arda'atuhu khams marrat da dai mace za ta shayar da wannan mutum su guda biyar walau lam yashba ko da bai koshi ba fa innahu takunu umman lahu za ta kasance mai mahaifiyar shi ce wa yakunu rada muharrama kuma sai zamanto wannan shayar da nono da ta mishi sai kasance ya haramtar da ita a kan shi haka da diyan shi diyanta sharti na uku labudda an yakuna fi zamanin irda dole ne wannan shayarwa ta dace da zamanin da ake shayar da yaro nono wa huwa ma qabla al-fitam fil haulaini shine gabanin yayi a cikin shekara guda biyu fa innahu lam yakun fi hadha zaman bi annahu arda'atu wa huwa kabir fa in lam yakun fi hadha zaman idan bai kasance a wannan zamani ba bi an arda'atuhu wa huwa kabir misali a dauka ta shayar da shi iya babba ya girma fa innahu fa inna dhalika la yu'athir shi ma wannan bayya tasiri a cikin shayaswa walau anna tiflan law khamsu sanawat a ce wani yaro iya da shekara guda biyar rada'a min imra'atin khamsa marratin aw ashar marrat ya sha nono daga wata mace so guda biyar ko so guda goma fa innahu la yakunu ibnan laha min ar-rada'a ina haka nan bayya kasancewa ɗanta ne na shayaswa li'annahu laysa fi zaman al-idha domin bai kasance a zamani na shayar da nono ba fa hadhihi shurutu thalatha wannan sharuɗa guda uku wa idha thabata at-tahrimu fa innahu yantashiru ila al-mubtadi'i wa dhurriyyatihi faqat to idan an samu wannan sharuɗa guda uku wannan haramci na shayaswa na watsuwa daga shi karan kanshi wanda aka shaye har zuwa zuriyar shi ana nihin diyan shi su kadai da shi da diyan shi ولا ينتشر إلى إلى إخوانه وآبائه وأمهاته wannan shayarwa bayya cirata haramci bayya cirata ya zuwa ‘yan uwanshi ko uwa ɗaya uba ɗaya ne wa aba'ihi bayya cirata ya zuwa mahaifanshi a ce mahaifinshi ba zai arma wannan mata da ta sha da shi ba wa ummahatihi ko kuma ɗiyan wancan ba za su auri wannan mata da ta sha da su wa ala hadha fa yujuzu li akhi tifli ar-radi'i an yatazawwaja ukhta akhihi min ar-rada to a kalkashin wannan nan sai zamanto dan uwan wanda aka shayar da shi nono ya halitta ya halitta ya auri ɗan uwa wadda ta shayar ɗiyan wadda ta shayar da shi nono mun gane ko tunda ba shi ya wancan ba shi ya sha nonon ba kenan nan ba mahaifiyar shi bace ba shi ne ta zamanto mahaifiyar shi kuma shi kadai sannan ya zamanto kane ko wa na diyarta ko wannan kin wa an ya tazawwaja umma akhihi min arda kuma hallau ya samu ya auri uwar ɗan uwar shi wadda wadda ya sha nono akan daidaita li'annahu لا تأثير في الرضاء إلا على المرتضع وذريته بعد يعني فروعه kenan wannan hukunci bayya tasiri sai absa wanda ya sha nono kuma da zuriyar shi kuma wannan hukunci ne wanda so tare ba a lura da wannan sai a ga kawai a'a da zaran in mutum ya sha nono ga wata to sai a ce ai gaba ɗaya dangin shi ma sun haramta akan wannan mace da iyanta ko uwayen shi ko abin da ya kama da fa amma usuluhu wa hawashihi game da mahaifan shi tushen shi da wa'anda suke gehe da shi usuluhu min aba'in wa ummahat kenan asalin shi na uwaye maza da uwaye mata wa hawashihi wanda suke kewaye da shi min ikhwatin wa amamin na ƴan uwa da ‘yan uwan uba wa abana'ihim da ‘ya'yansu, wa banatihim da ‘ya'yansu mata, fainahu la ta'asira lahum fi rada, kinan ba su da tasiri a wannan shayar shan nono da yi, li'annahu la ta'asira fi rada illa ala al-murtadi'i wa zurriyatihi ba'ad ya'ni furu'a kinan wannan na'am fainahu la ta'asira lahum fi rada sawa'un kana akbar akbar minhu aw asghar min wannan ya kasance shine babba ko kuma shine mafi karami waman wama ishtahara inda al'amati min anna ikhwatahu min anna ikhwatihi alladhina hum asghar min yalhaquhum hukm ar-rida fa innahu la sihhata la mala yace abinda ya yadu a tsakanin mutane ga magari cewa ƴan uwan shi wa'anda suke ƙasa da shi ƙannan shi kenan wannan hukumci ya gamu da su kenan sai suka keɓance yayin shi amma ƙannan shi wanda suka biyo baya suka ce hallau sun shiga cikin wannan ƙarƙashin wannan hukumci malai ci fa innahu la sihhata la wannan magana ba ta da tushen inganci ba'dul awami yaqulu zaka ji wani mutum zai ce idza rada'a tiflun min imra'atin sara ibnan laha وصار أخته الذين إخوته الذين من بعده أبناء لها وهذا غير صحيح كتا idan mutun ya sha nono na wata mace to diyan shi ya kasance danta ne kuma ƴan uwan shi wanda suka sha nono suka zo bayan shi sun kasance ƴaƴanta ne su ma yace wannan baya da inganci bal jami'u ikhwatihi laisa lahum fiha ta'alluq biwajhin min alwujuh nan dukkan sauran ƴan uwan shi ba su da wata alaka da wannan hukunci ta kowane bangare ta kowane bangare wa ma hadithul hasan bin ali bin abi talib radiyallahu anhu game da hadisin hasan dan ali dan abi talib wa an yarda Allah ta kara tabbata gare su fa innahu sami'a an-nabi sallallahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama وحفظ منه هذه الجملة يا جماعة الله صلى الله عليه وسلم كما يحردتي wannan magana al-mufida al-mufidata al-azimata wannan magana mai amfani mai girma allati tu'tabaru qa'idatun fil war'i wadda ana ɗaukar ta wata babbar ka'ida ce a tsantsani wahiya da'a ma yuribuka ila ma la yuribuka kabar duk abin da yake kokantar da kai yake sanya ka kokonto ya zuwa abin da baya sa baya sa ka kokonto yuribuka ay yahsulu laka bihi raibun wanda da wannan abu ne zaka samu shakku fada'hu wala ta'khudh illa bima illa bima tayanqantahu aw ghalaba ala zannika mala yace wannan abu ka bar shi kai riko da abin da ka tabbatar da shi ko kuma zatan ka yi rinjaye zuwa gare shi in kana mimma yufidu fihi ghalabatul zann in abin ya kasance na daga cikin abin da rinjayar da zato yake amfani wa amma ma shakakta fihi fada'u game da dukkan abin da kai shako akan shi to ka bar shi wa hadha aslun min usulil wara'i wannan kuma asli ne daga asulla na na tsantsani wali hada ra'a annabi sallallahu alaihi wasallama tamratan fi tariq falam ya'kulha wa qala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha dalilan haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga dabino akan hanya bai ci dauki dabinon wannan ya ci ba bal sai da ya hana Hassan da Husaini su ci wannan dabino wa kala ya ce, Laula an ni a kafu an ta kuna mina sadaka, in ba dan ina jin tsoron wannan dabino ya kasance daga sadaka ne, zakka ko sadaka, la'akaltu hatu da na ci wannan dabino. Wa haza ya dukulu fi hadal hadith, kuma wannan na shiga ƙarƙashin wannan hadisi, da'a ma yuribuka ila ma la yuribu. Wa min zalika la daga wannan misali, ma idza kana bainaka wa baina shakhsin muhasabati a ce akwai wani lissahi tsakaninka da wani mutum wa hasala ziyadatun laka min ajli hadhihi almuhasaba kuma ka samu dadi yayi ma runto ya dada ma kudi a cikin wannan lissahi qala wa shakakta fiha fada'a kuma kai shaku akan anya wannan ba karawa bace yi ba anya wannan ba kudi na bane yanzu sai ka bar wannan kudi وإذا شك فيها صاحبك وتركها idan kuma shi ma yayi shaku a wannan lissahi iya ganin kamar nashi ne kamar ba nashi bane ya bara ma malam yace fa tasaddaqa biha takhallusan minha kai sadaka da wannan abin da kake shakku akan shi na runto ne dan ka kubuta da gari karbu karbu da shi aw taj'alaha sadaqatan mu'allaqatan ko kuma ka sanya ta sadaka ratayayya bi an taqula misali kace Allahumma in kanat li fa hiya sadaqatun ataqarrabu biha ilayk in wannan runtu da aka yi naune asali daman naune to sadaka ce wadda nake kusanta ya zuwa gare ka Allah wa in lam takun li in kuma ba tauba ce ba fa huwa malun atakhallasu bis sadaqati bihi min azabi dukiya ce wadda na kubuta da azab da shi na kubuta da shi da azabar da za a mun sabar da shi wal hasilu abinda yake karshe dai anna hadha al haditha hadithun azimun fi babil wara'i cewa wannan hadisi hadisi ne mai girma a cikin babi na tsantsani da'a ma yuribuka ila ma la yuribuk kabar abinda yake sanya ka kokonto abinda kake kokonto a cikin shi zuwa abinda baka kokonto mata shukku fihi utruku abinda kake kokonto a cikin shi ka bar shi wa khudh bi shay'i alladhi la yalhaquka bi bihi qalaqun wala shakkun wala tirab kai riko da abinda baya shakku baya gamuwa babu wata faduwar gaba da zaka yi babu shakku a cikin shi babu kai kawo a cikin zuciya na'am malamin kace sallallahu alaihi wasallam na'am na'am basa cin sadaka Allah madaukaki ya haramtawa manzo da dangin shi cin sadaka zakka domin kazanta ce na'am قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنسى من حديث daga Aisha أم المؤمنين ودر دعلا تقار تبتا أجريتا tace kana li abi bakr as-siddiq radiyallahu anhu gulamun yukhrij lahu al-kharaj ya kasance ga abubakar as-siddiq awwalu khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubakar as-siddiq wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi iya da wani yaro bawa ne yukhrij lahu al-kharaj wanda yake bashi kudi kama an sanya mishi kudi abubakar radiyallahu anhu ya sanya wa wannan bawa jangali je ka kai aiki duk rana kaza ka kawo mun kaza abin da ya saura naka ne abin da ya hau akan wannan naka ne wannan shine ake cewa kharaji wa kana abubakar ya'kulu min kharaji abubakar radiyallahu anhu ya kasance iya ci daga wannan abin da wannan bawa ya kawo mishi na biyan shi faja a yawman bishai wata rana sai ya zo da wani abu wanda a cikin kamar biya ne na abin da zai ba abubakar radiyallahu anhu fa akala minhu abubakar radiyallahu anhu abubakar radiyallahu anhu ya ci daga wannan abin da bawan shi ya zo da shi fa qala lahu al wannan bawa sai ya ce ya ce mishi atadri ma hadha ka san menene ka san wannan فقال أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه سيتمش وما هو منين قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية ني نايوا ونمتن بوكانشي أتكين جاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعت كما بنقري بأبوكانشي وني كوي نازم بتشيشني فلقيني فأعطاني بذلك hadha alladhi akalta min wata rana ya gamu da ni sai zo ya biya ni ya bani wannan kudi na bokanci da na mai kuma wannan na daga cikin abin da kace ba adkhala abubakar radiyallahu anhu yadahu fa faqa'a kull shay'in fi batni abubakar radiyallahu anhu da yi wannan magana sai sanya yatsa shi a cikin bakin shi sai da ya amaye duk abin da yake cikin cikin shi قال رواه البخاري امام البخاري يفتر ده wannan hadisi ya fitar da wannan hadisi a cikin manaqib al-ansar a cikin darajoji da matsayi na mutanen Madina قال الشارح قال الخراج خراج كنن شيء يجعله السيد على عبد عبده يؤديه الى السيد كل يوم wani abu ne wanda mai gida yake yankawa bawan shi na dukiya wanda zai kawo mashi kowace rana wa baqi kasabihi yakunu lil abd kuma abin da ya saura na abin da ya samu na bawa ne misali yace je ka ayi ne ka kawo min shika duk abin da ya hau akan aikin da kai a wannan yini saura naka ne na'am قال محمد بن صالح الأثمين رحمه الله تعالى نقل الحافظ النووي رحمه الله fi babil wara'i wa tarki shubuhat ina ga muna iya tsayawa kan wannan da saura saura minti bakwai qala naqala al-hafiz an-nawawi rahimahullahu ta'ala fi babil wara'i wa tarki shubuhat ana aisha radiyallahu anha imam hafiz nawawi wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi ya kawo a cikin wannan babi na tsantsani da barin dukkan abin da ya zamanto na da rikita ya kawo hadisi daga Aisha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta tace wani bawa Abubakar wani babanta mahaifinta radiyallahu anhu iya da wani bawa wa kana Abubakar ne yukharijuhu ay yad'uhu yashtaghilu babanta ya kasance na barin wannan bawa yayi aiki wa yadribu alaihi kharajan muayyana kuma sai ya sanya mai wani biya na daban tabbatacce ya kulu i'tili kulla yawmin bi kaza wa kaza ka zo mun kowace rana da kaza da kaza wa ma da fa huwa lak abin da ya dado akan wannan naka ne wa hadhihi al mukharajatu ja'izatun bin nisbati lil abid irin wannan aiki da biya ya halitta amma bangaren bayi idza kana al insanu indahu abidun wa qala lahum idan mutun na da bayi kuma yace musu idha habu ishtagilu wa atuni kulla yawmin bi kaza wa kaza min ad-darahib ku tayi ku yi aiki kowace rana ku kawo mun kaza da kaza na kudi wa ma zada fa huwa lakum abin da ya dadu mulkin ku ne fa inna hadha jaizu wannan ya halitta li anna al abida mulkul lisayyid domin bayi mulki ne na mai gidansu fa ma hasaluhu fa huwa lahu sawa'un kharajahum ala dhalika am lam yukharijuhum abin da suka samu nashi ne da ya sanya musu su kawo mai kaza ko bai sanya musu ba bai sanya musu ba wani kudi wanda za su kawo lakin fa'idatul mukharajati mukharajati anna al-abda idha hasala mattafaqa alayhi ma sai mattafaqa alayhi ma sayyidihi fa innahu lahu an yubqi min ghairi yabqa min ghairi amali mala yace amfanin wannan irin nau'i na mu'amala cewa bawa idan ya samu abin da aka yi yarjejeniya tsakanin shi da mai gidan shi to abin da ya saura ya samu yayi zaman shi ba tare da aiki ba kun gane ko maimakon a ce tun da sahi har zuwa magarba iya aiki in yayi aikin sahi karhe takwas zuwa tara ya samu abin da zai biya mai gidan shi ya samu yayi zaman shi ya zahabu fi talab ilm ya samu ya tahiyya nemi ilimi yabqa mustarihan ya samu ya zamna ya huta fi baitihi a gidanshi aw an yashtagila ko kuma ya je yayi aiki wa ya akuza mazada yadda dauki abin da ya dago amma bi nisbati lil ummal alladhina yajlabuhum al insan yajlabuhum al insanu ila al baladi game da ma'aikatan da mutun yake kawo su ya zuwa gari wa yaqulu yace idhahabu wa alaikum kull shahrin kaza wa kaza min ad darahim ku je ku yi aiki kowane wata ku kawo mun kaza da kaza sai na hada haramun wa zulmun wa mukhalafatu li nizamin daula malai ce wannan haramun ne zalunci ne kuma sabawa dokoki ne da tsari na ƙasa wal aqdu ala hadha al wajhi batil yarjejeniya abu sa wannan fuska ba tattace haramun ne falaysa li sahibi al amali shay'un mimma faradahu ala haula al ummat kenan ma'abucin mai aiki ba yadda wani abu na abin da zai farlantawa wa'annan ma'aikata li'anna al'amila rubama yakdaha wa yata'aba wala yahsulu ma faradahu alaihi kafilu domin mai ma'aikaci mai yiwa ya ji ta wahala ya gaji kuma ba zai samu abin da wannan mai gidan shi ba ya dora mishi kuma kafil misali wanda zai dauki nauyin ya ce bar shi zai dauki nauyin fasfor ya biya wa mutum fasfor ya je kama ma gida ko ya kama ma haya kai kuma ka yi ka aiki a hankali a hankali kana biyan shi wannan wanda hukuma kai ba ka da alaka da hukuma amma hukuma tana da alaka da ɗan ƙasa ɗan ƙasa zai ɗauki nauyinka a matsayin kai ne shi ne zai baka kangiya da sunan shi ka zo wannan shi ne ake cewa kafil to irin wannan kafil baya da haƙƙin da zai zo ya wanda ya kai su yi aiki ya ce ku je ku yi aiki dole ne kullum sai kun kawo min kaza da kaza kuma ba tare da abin ba ba ba iya nihin biyan shi ba wannan kuɗi wahalar da yi da abin da yake ciki kamar ya dauke su bayi to wannan bai halarta ba qala wa rubbama la yahsulu shay'an abadan mai wa mutun ya je bai samu komi ba fa kana fi hadha zulmun qala yace ya kasance a cikin wannan akwai nau'i na zalunci amma al'abidu fahum abidul insan game da bayi to bayi daman na mutum ne maluhum wa ma fi aidihim fa huwa la da dukiyarsu da su kansu da abin da yake tare da hannunsu nashi ne hadal gulamu li abi bakr wannan bawa na abubakar radiyallahu anhu kana kad kharajahu ala shay'in mu'ayyan yati bihi ilayhi kull yawm wannan bawa na abubakar radiyallahu anhu abubakar radiyallahu anhu ya sanya mai kudi tabbatacce takamaime wanda zai ka kawo mun shi zai ka bashi a kowace rana wa fi yawmin min al-ayyami qadima hadha al-gulam ta'a qaddama hadha al-gulam ta'aman li Abi Bakr wa tarana wannan bawa ya kawo Abu Bakar radiyallahu anhu abinci fa akala min Abu Bakar radiyallahu anhu ya ci wannan abinci fa qala atadri ma hadha qala wa ma hu qala hadha 'iwadun an ujrati kahana wannan kamar biya ne albashi ne da nayi na bokanci biha fil jahiliya a lokacin jahiliya wa ana la uhsinul kahana ni kuma a lokacin nan bin kurai ba da bokanci lakinni khada'tu rajula sai dai ni na zambaci wannan wannan mutum balaqiyani fa a'tani iyaha sai wata rana sai wannan gami ya gamu da ni ya bani wannan kuɗi wa awwadal wa iwadul kahana haramun kuma kuɗin bokanci haramun ne sawa'un kana al-kahinu yuhsin sun'at al-kahanati aw la yuhsin wannan boka ya kware abokanci ko kuma bai kware ba da annan nabi sallallahu alaihi wasallama kala domin annabi wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ya ce naha annan nabi sallallahu alaihi wasallama naha an hulwanil kahin azala sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da cin kudin bokanci kudin da za a ba boka yi bokanci to wannan haramun ne falamma qala kinan cin ya ci wannan haramun ne kuma wanda zai ba da wannan kudi halau haramun ne falamma qala li abi bakr hadha hadhihi maqala lokacin da wannan bawa ya ga wa abubakar radiyallahu anhu wannan magana adkhala abubakar radiyallahu anhu yadahu fi famihi faqa'a kullama akala abubakar radiyallahu anhu ya sanya hannun shi a cikin bakin shi ya amayas da dukkan abin da ya ci wa akhrajahu min batni ya fitar da shi daga cikin shi li'alla yataghadha batanuhu bi haram ba dan komai ba saboda kar cikin shi koshi da haram wa hadha malu haram wannan kuma dukiya ce ta haram ya annahu iwadun an haram domin kamar matsayin mataki ne ko masanya akan abin haram an bada shi kan abin da ya zama to haram ne wa kad qala nabi sallallahu alaihi wasallama bayan tabbat manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna allaha idha harrama shay'an harrama thamana Allah madaukaki idan ya haramtar da abu to sai ya haramtar da kudin shi Yahudawa lokacin da Allah madaukaki ya haramta musu ƴaƴan cikin dabba da da kitse sai suka zo suka yi kanarkar da kitse suna saida shi ba su ci ba amma sai suka yi kadubara suna saida shi sai zaman to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wata hanya ce ta cin haram dubara ce ta cin haram to sai mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha idha harrama shay'an harrama thamana mazala Allah madaukake idan ya haramtar da abu to sai ya haramtar da kudin shi kenan masu sai da karnuka su tabbata cewa suna cin kudin haram bai dace ba na'am fal ujratu ala fi'li al haram haram haya akan aikata abin da ya zamanto haram kudin haya na aikata haram to haram ne wa min zalika تأجير بعض الناس دكاكينهم على الخلاقين الذين يحلقون اللحى ما ليتنا daga irin wannan nau'i na cin haram mutanen da suke ba ma'aska hayar shagunan su ma'askan da suke aske gemu ha haramun ne don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yayi da araya shi wa fulliha wa qassu shawarib aw sharib inan ku rayar dige mu ku raya shi kuma ku aske gashin gashin baki ku datse gashin baki fa inna hadhihi al-ujratu haram malai yace irin wannan haya haram ce wala tahsulu li sahibi ad-dukkan wala tahilu li sahibi ad-dukkan batta halitta ga wannan mai shago li'annahu ista'jara minhu ista'jara minhu li'amalin muharram domin ya ba da hayar wannan shago ga aiki wanda ya zama to haramun ne wa min zalika aidan na daga misalin wannan hallau ta'jirul bunuk fil mahallat ba da hayar gida ko shaguna ga bankuna fa inna ta'jiral bunuk haramun domin ba mutum mutum ya ba wani banki hayar gidan shi ko wani wuri haramun ne li'anna al bank mu'amalatuhu kulluha ala ghalibiha aw ghalibuha haramun domin banki mu'amalar shi gaba ɗayanta haram ce ko kuma mafi yawancin mu'amalar shi haram ce wa idza wujida fihi mu'amalatu halalin fahiya khilafu al-asl alladhi min ajlihi unshi'a hadha al-bank idan an samu wata mu'amala ta halak a cikin shi to sabanin abinda aka gina shi ne a asali domin an gina banki a asali akan riba فالأصل في إنشاء البنوك أنها للربا أصلا جنا كوه بنكوكي أن كوه سني دوما أتربا فإذا أجر الإنسان بيته أو دكانه للبنك fata'amala fihi birriba fa innal ujrata haram idan mutum ya ba ya ba da gidan shi ko shagon shi ga wani banki yayi mu'amala ta riba a cikin shi to tabbat ya ba da haya ta haram wala tahsul wala tahillu li sahibil bait kuma wannan haya ta haram bata halitta ga mai gida au sahibul dukkan ko kuma ma'abocin shago wa kazalika kuma na daga wannan nau'i hallo mutanen da suke ba wasu kungiyoyi ONG wanda suka zamanto zaka ga mafi aglabin su ONG ne wanda suke ta'addanci suke gogormaya da musulunci wanda suke yakin musulunci a kai kece to komai kudin da za a ba mutum bai dace bai ba da gidan shi ga wannan kungiyoyi ya zamanto duk kudin da za a samu haka dauka hayan mota in ka san abin da za a yada sharri ne warwara tafka da warwara ne ga musulunci ko cutar mutane ce don komin kudin da za a baka akan hayan mota bai dace ba ka ba da motar ka ba idan kana jin tsoron cin haram wa kadhalika man ajjara shakhsan yabi'u majallat al-khali'a haka mutumin da ya dauki wani mutum haya iya saida majallat jaridodi wanda suka zamanto wanda ba su da kyau wanda suke dauke da hotuna na batsa da maganganu na batsa أو محتوية على الأفكار الرديئة قوة تقوم شموغا ينتناني ومصادمة الشرع وند تكنت أكوي تنكروا للشريعة فإنه لا يجوز تأجير المجلات لمن يبيع هذه المحلات لمن يبيع هذه المجلات إنما بداتي با mutum ya bada haya wurare ga wurare ga mutanen da suke sai da irin wannan abubuwa li anna Allah ta'ala qala domin Allah madaukaki na cewa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan kada ku saki ku yi taimakekeniya akan zunubi da ta'addanci ta'jirun mahallati li ha'ula'i ma'unatun lahum ba haya ba da haya ga wa'annan mutane ga wa'annan irin mutane to tabbat taimakek an taimaka musu ne wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama annabi wanda tsirayen Allah da amincin su tara tabbata gare shi ke cewa inna allaha idha harrama shay'an harrama thamanahu Allah madaukaki idan ya haramtar da abu sai ya haramtar da kudin shi wa fi hadha alhadith cikin wannan hadisi dalilun ala shiddati alwara'i shiddati wara'i Abi Bakr radhiyallahu anhu akwai dalili absa tsananin tsantsanin Abu Bakar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi fa huwa jarirun jadirun bi hadha kuma tabbat ya cancanci wannan li'annahu alkhalifatu alawwal domin shi ne khalifa na farko ala hadhihi al'umma abu sawana al'umma ba'da nabiyha muhammadin sallallahu alaihi wasallam bayan annabinta muhammad wanda tsirayen Allah da amincin tsara tabbata gare shi wali hadha kana qawlu ahli sunna wal jamaa ahli sunnati wal jamaa dalilan haka fadan ma'abuta tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da taron al'umma anna ababakar radiyallahu anhu afdal hadhihi al'umma cewa abubakar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi afdalu hadhihi al-umma shine mafificin wannan al'umma li'annahu al-khalifatu al-ula awwal domin shine khalifa na farko wa li'anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qad khataba an-nasa nam wa li'anna an-nabiy anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haka domin manzala wanda tsirayen Allah da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi qad khataba an-nasa yawa mutane khutba fi maradihi a rashin lahiyar da bai tashi daga kanta ba kawa kala ya ce innahu laysa minan nasi ahadun amannu alayya min fi nafsihi wa malihi min abubakar babu wani mutum daga cikin mutane wanda ya yi min abinda za ya min alkhairi akan a karan kanshi da ran shi da dukiyar shi kama abubakar radiyallahu anhu wanda ya yi min abin azo a gani wanda ya bani wani abu na zo a gani babu kama abubakar radiyallahu anhu sun kala law kuntu muttakhidan min ummati khalila da dai a ce zan raki wani badadai a cikin al'ummata la takhastu abubakar to tabbat da na riki abubakar radiyallahu anhu badadai walakin khullatul islam sai dai khulla ce yan uwantaka ta musulunci afdal ita ce mafifita muna yi tsayawa akan wannan gaba abinda muka fari daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah madaukake ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك
I'm sorry. I'm sorry.